الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانها سليمانا وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال السكين والطير وكنا فاعلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا تعالى إلا ما جعلته تعالى وأنت تجعل الحزن إلى فيك تعالى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai kira da amincin Allah ya ƙara tabbata ga shugaba da gaba annabi Muhammad Allah ya sake dawo da wannan majalisi mai albarka wannan anguwa mai albarka masallaci mai albarka tare da jama'a masu albarka don karanta wato wannan alkur'ani da fassara shi a gudun fahimta Allah ba mu iko a alhamdulillah jiya mun tsaya a aya da suke cewa ar-rahmanir rahim wato Allah shine mai rahama kuma mai jin kai a ita rahama ita ce ta game kowa kuma yadda muka faɗa ya ce da musulmi da kafiri da musulmi ana mai sako da mai biyayya kowa zai samu to rahim kuma Allah ya keɓance wato wannan suna nashi wannan sifa nashi ga mu'minai su kaɗai to ake musu rahim a wannan duniya to kuma za a musu rahim a lahira wa kana lil mu'minin rahima shi Allah kenan to da haka wannan shi a wato fassara wannan aya za mu je wato aya ta gaba maliki yau
مالك يوم الدين
Allah ta bara ko ta'ala ya ce maliki yawmi dini wato shi ne wato in an ce maliki yawmi dini da kuma yadda arama ya karanta maliki yawmi dini duk ɗaya ne amma suna da bambanci malamai sun ƙara juna sani da maliku da maliku wanne yake abin da ake yin maliku shi ne mamallaki yanzu ko wannan gida ka mallaka sai a ce maliku dare ma'ana kai mamallakin gida ne idan mota ya ce maliku tayyarati sai mamallakin wato motar nan ne to idan malik ne kuma shi kuma sarki ake ne sarki shi ne malik sarki shi ne malik to suka dinga wannan su ce maliku ya ce a ce wa Allah maliku ya ce wannan kuma su ce a maliku ya ce to sai dan ta Qur'ani shi ya zo da su ya zo da maliku ya zo kuma da maliku to sai malamai suka ce to in ba Allah ba ba wanda zai haɗa wa'annan sifofi guda biyu duka lokaci daya yanzu sarkin Gombe maliku ne amma ba maliku bane sai inda ya zama ba maliku bane yanzu mu ba sarkin mu bane sarkin mu ne amma abin da muka mallaka mallakan sa ne gidan da jinmu nashi ne matan mu nashi ne dabbobin mu nashi ne amfanin gonan mu nashi ne ba nashi bane namu ne kaga shi maliku ne amma ba maliku bane malikun mu ne sarkin mu ne amma ba malikun mu bane shi kuma wato a kai yanzu eh lalle matar ka taka ce ƴaƴan ka naka ne gidan ka naka ne duk wannan ka mallake su amma kai sarkin mu ne a kai ba sarkin mu bane an gane ba sarkin mu bane to shi Allah sai haɗa shi ne malik shi ne sarki tana kuma komai mulkin sa ne mulkan wa kalkan wa abida komai mulkin sa ne bayan sa ne halittar sa ba abin da ba na ci ba sai zanto idan ka karanta maliki yawmiddin yayi in ka karanta maliki yawmiddin yayi dukka sifofin sa ne dukka sunayen sa ne tabaraka wa ta'ala to magana kan yawmiddin wato ranan sakamako wato rana ce banda an ce wa Allah maliki yawmiddin saboda faɗin wato Allah tabaraka wa ta'ala liman al-mulku yawm yau wa yake da mulki kuma zai yi limanin mulkul yau yau wa yake da mulki ana shiru Allah ya kaki tambaya limanin mulkul yau kowa yana shiru shi zaki zai an kawo zaki yace lillahi wahidul qahhar yau mulki na Allah ne makadaici alqahhar ne tsananin rinjaye ne tsananin ƙarfi tabaraka wa ta'ala saboda haka wato wannan rana ta sakamako rana ce wanda za a saka wa kafirai da kafircin da suka yi su tafi wuta a saka wa muminai da da'a da suka suka yi wa Allah su tafi aljanna saboda haka aka kira wannan rana wato a yomuddin ma'ana ranar sakamako a wannan rana ƙur'ani ya yi ta bayani kan wannan rana a nan ƙarshen sautar intidari Allah ya cewa
بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله فسورة القيامة رانا نيدا وتري باتا iya mallaka وتري wani abu asa a wannan duniya ko baka da kuɗi dan ka yana da hira alhamdulillah ai yanzu yaran su suka yi gida kuma ɗana babba shi ya jaye ma kujeran haji kaga a nan duniya rai tana iya mallaka rai wani abu ai da suka kama shi ma ƴan sandan ƴaƴan su ne suka yi bele ko almajiran sa to a kiyama ba haka abu yake ba haka abu yake yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhin lillah ranan kan dukkan lamari yana hannun Allah tabaraka ta'ala kaga har da yau din ma komai yana hannun Allah sai yadda yi to amma akwai masu da'awa ai suna da'awar muma muma mune ma'ana irin sarakuna irin su gwamnoni irin sojoji an suka tare ka akan hanya su walakanta ka suna ji su ma suna da wani iko to amma a ranar alkiyama kowa an tashi tsirara kaga kikenan ba wani da ce wani da zai ce wani wani abu dan kada da ya tashi da tufafi a jikin su yawanci su tsirara ake sai da Aisha da manzo Allah ya faɗi haka Allahu alaihi wasallam ta ce ya rasu da wannan abun kunya tsirara ita tsirara ita amma bararan ayi kullum minhum yau zai sha mai kowa abin da yake gaban shi ya ce kowa ta kanshi yake ba ta ka bibi ma tsirashin kake a ko tsirashin wani ta kan ganke ya za ka yi ya za ka yi ƙaramin tashin mutane na wannan duniya ma sai ɗauki hankalinka to ballanta na firin ajiya Allah ya tsare mu a cikin wata shu'ara nan ma dai Allah ya magana a kan ranar tashin ajiya na
بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم
yauma la yanfa'u malun wala banun ran alkiyama rana ne wanda malun dukiya wala banun ko kuma yaya ba su da wani amfani illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah da zuciya wacce ta kukuta min al-kufri da kafirci wan nifaqi da munafurci ta kukuta kuma da duk daga dukkan nau'in sabon Allah ka je wa Allah zuciya wanke kiya zuciyarka a wanke ba ka jin haushin kowa ba ka yi munafurci ba ba ka yi kafurci ba saɓanin Allah da kai kuma tun anan duniya kafin ka mutu ka ba to wannan shine wanda ya je da abu mai amfani ma'ana ya je da zuciya kubutacciya to da ka Allah ya azurta mu da wannan zuciya na arama karewa a cikin sosiya
بسم الله الرحمن الرحيم فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
Allah yake cewa falyoma la tuzlamu nafsun shay'a a ranar alkiyama Allah yake ba za a zalunci rai da wani abu ba duk kankantar sa ba za a zalunce ta ba shi zalunci wata rana Imam Shafi'i Allah kara masa yadda ya ga wanda cizo ya shigo wajen sa to cizo ya ce akan wala ku ne malamai na zo tambaya ne sai ce me kake tambaya sai ce tambaya ta ita ce kai ne yanzu kake da bayi guda biyu wannan bawa sai ka ba shi dama ya bi ka ya bi ka ya maka biyayya ya maka biyayya sai ka sake aljanna wannan kuma bawa sai ka bar shi ya saba maka ya saba maka da kana yi da kana shi zai hannu amma sai ka bar shi ya saba maka ya saba maka sai ka sake a wuta akar maka Allah dan Allah ku ne malamai a wannan kan ba zalunci sai ya ce wato kai na gane kai ke ne amma zan yi maganin ka wato shi zalunci shine ka taba kayan wani yace yanzu kai kana da gidan gona akwai kaji kana kiwatawa sun kai guda goma sai ka kama guda bakwai kace duk a yanka yau za a yi baki za a yi wani shin wanda ka yanka ka zalunce su ba ka zalunta ba za ka biya bukatar kai su kuma wanda ka bari su ma ba ka zalunce su ba duk mallakan ka ne mu dinnan mallakan Allah ne in mun da sallan ma ya sa ma wuta ba ku mun adalci ne ba kayan wani ya taba ba kayan su ne da zalunci shi ne mai ka taɓa kayan wani to mu duk dama kayan Allah ne yadda ya yi da mu daidai ke an gane saboda ka ce Allah ba a danganta masa zalunci ma fa ala jalilu kuwa jalilu abin da Allah ya yi to mai kyau ne mai kyau ne to wannan saboda haka Allah ya ce wala su zauna illa ma kun ta murna ba za a saka muku da komai ba sai abin da kuma kasance kun aikata shi a rayuwar duniya a cikin wato nan ɗaukar tarihi Allah yana cewa yau mutu bulan tara'ir wato ran alkiyama ranan wato bankara asirai duk wani asiri a wannan ranar ba asiri ba ne duk wani sirri a ranar ba sirri ba ne saboda haka mu shirya wannan rana tana nan tafi za ta zo ta za ta tadda mu za mu je kuma halarci wannan rana kowa ya yi ƙasar tsayawa a wannan rana me zai amsa wa Allah ta ba da kwata la ta mu da shi la ta mu da shi shi Qur'ani a musamman masu zuwa da Qur'ani suna duba za su ga kamar ba ma bin wannan tsari wato yadda abu yake shi Qur'ani ta inda ya bambanta da sauran dukkan littattafan duniya shine wato shi ga nan aya nan wajen to fasaran ta kuma yana can wani waje bayanin ta yana wani waje can da misali sai ka ce alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa kazzabat samud wa adun bil qari'ati malqari'a wa ma adraka malqari'a yawma yakunu an-nasu kal sara'ati mawtut وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل عليهم حميما يبصرون يوكل مجرمه أغاني ما يحنا كيا مكو كما عدنان نيسي تارين سي إيزيكا دو أنا مدانا كي جامعي دوكا دقا هاك كالين هاكو بكاريا حانان تالن دو أنا مدانا كي جامعي saboda haka da kana cikin nan waje sai abin ya yi daidai ka samu da sai daidai ka samu da Qur'ani ke a cikin da gagare ke Allah ya sa mu dace. To wannan ranar ita ake cewa wato yawmuddin. Maliki yawmuddin. A alsa ranar mu da alkai saboda Allah ya mu sallallahu alaihi wasallam.
إياك نعبد وإياك نستعين
إياك نعبد وإياك نستعين wato Allah tabaraka ta'ala kai kadai muke bautawa na hukuka bil ibada kai kadai muke ke banta da bauta duk wanda bai bautawa wato wanda ba Allah ba to yayi aka Allah shi ne kadai abun nufi da bauta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma kai kaɗai muke neman taimakon ka. Duk wanda zai nemi taimako ya nema wajen waye? Ya nema wajen Allah ta bara ko ta'ala. Saboda haka ga Allah ta bara ko ta'ala muke neman wato muke roga gare shi ko muke neman taimako. Wannan aya tana da ilimoma daban-daban a cikinta. Iyaka na abudu shari'a ce. wa iyyaka nasta'in haqiqa ne ma'ana bawa idan ya tsaya yace iyyaka na abu da gaskiya tsaya ya wurin Allah ga shi ya Allah amma dai haqiqanin abu wa iyyaka nasta'in ma'ana Allah ne aka samu isti'ana daga wurin taimako da agaji to sai zama an samu dama a yi ibada saboda haka sai zan to sakon shi wato a ilimi na wato a zahiri na wato a islam sannan ta kunshi wato ilimi na wato hakika Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi a cikin ya ayi islam ka ba labari wato game da musulunci sai yace an tattara Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima salat wa tu'tiya zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal bayt to wanda yake nan wajen to yana bautawa Allah ne a maqamul islam akwai maqami na gaba maqamul iman wanda su kuma mu'mine ne su sun ɗara wato musulmai sun yi gaba an tambaye shi menene imani sai ta an tuni da lillahi wa mala'ikati wa kutubi wa rusulihi wa yawmil akhir wa qadari ghayri mutarri to wannan shine imani to akwai masu bauta akan wannan muƙami na wato imani akwai na gaba wanda su kuma suna bautar Allah ne akan muƙamin ihsani sune manzo Allah ya ce an ta'budallaha ka annaka tarahu to nan ma sai zan mukami biyu ne an ta abu da la ka annaka tarahu ma'ana ka bauta wa Allah kamar kana kallon Allah wato wannan muna ɗaukar shi da fassara na sauƙi sauƙi wato akwai fassara na gaba sosai wanda sai an kai hankali sosai ne ka amfani da misali da yake an ta abu da la ka annaka tarahu yanzu misali ina nan wajen yanzu ina zaune sai ga sai Ibrahim ya tsaya shi wannan masallaci. Sai ga sai Ibrahim ya tsaya shi wannan masallaci ya shigo. Dala ni ina magana amma akwai mai sani kallo na? A ai yanzu kallo ya kuma da shi Ibrahim. Haka ne ko ba ka ba? To sai manzo Allah ya ce ka bauta wa Allah kamar kana kallon Allah. Ma'ana ba kallo in je ga shi nan kana bautan ne kamar kana kallon Allah to ba zai yi ka juya ka kalli wanda ba Allah tunda zanen shehu ma ya shigo duk an bar kallo na an koma kuma kallon sa yanzu ba a tunanin ma magana da nake yanzu abin da shehu zai faɗa shi ake tunani shi kuma ka gura ido to ina ku wanda ya tsaya gaban zatin Allah wani wanda yake son wata yarinya sosai ana buga misali da shi majinu da ya ya zo saboda yadda yake son ta ha idan wato akwai turarin da yake sakawa wanda idan ya zo yana wucewa sai ya dinga jin kanshi in yana gane kanshin ta ya zo yana wucewa sai yana jin kanshin nata a daidai wa'annan gida sai ya je ya dawo ya to ko ta ina take ne ko ta ina take ne tana da cikin gidan amma ina ne sai ta inda take ya rega ko ya kira ta to akwai wani a wajen kuma yana sallah yana sallah da ya idan da sallah sai ce kai zo sai ya zo sai ce masa tun tsazu tun tsazu ina gani ka je ka dawo ka je ka dawo me kake ana anyan kana da gaskiya kuwa sai ce masa kai din a ina kake ne yace ina nan ina sallah yace ha kana sallan kake kallo na in je in da in je in dawo yace to wallahi ni yarinyan nan kawai nake jin kanki da wallahi ban ganka ba ban ganka ba wallahi sai kuma in kana gaban Allah har ka gani in je in da in je in dawo to ka ki sallah ka ki ka ki to haka bayan Allah suke manyan sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ko ciwo suka ji in ana so a yi treatment na ciwo ko wani karfe ya shiga kafa ana so a cire wallahi sai a ce ku bari sai ya shiga sallah ku bari sai ya shiga sallah in ya shiga sallah anan za a zo a tede wajen wallahi yana gaban Allah baya ji bai ji abin da ake a tede a turo wannan karfen da ya shiga a mera a inke yana sallah bai san ana yi ba ya ci wajen Allah kai kaga sallan mu ne dole ya kai hankali ba wani babban sai dai jiri mai assalamu alaikum wallahi bai san da aka yi ba kawai da ya ga zo a kafar sallah shi ne assalamu alaikum shikenan din ya ci bin lissafin duniya ba to Allah ba mu da falalata Allah ba mu da falalata Allah ba mu ikon mu bauta Allah ka annaka tarawa eh wato ka bauta Allah kamar kana kallon Allah to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ba kowa ito wannan wajen ba sai ce fa illan ka kun tarahu fa innahu yaraka to idan ba za ka iya bauta Allah kamar kana kallon Allah ba to ka bauta Allah kamar ba wanda Allah yake kallo a cikin halittar sai kai Allah zuwa maka ido kai kawai ke faru kaga nan ma dole yanzu ko wani ne babba haka sai yana kallon ka ko abinda kake mace shi yake so kai to har dole za ka nutsu kai abin da ya kamata saboda ai babban yana kallon ka to ina fa Allah ne yake kallon ka haka za ka yi abu yake Allah ya samu dace to mu dage ya zama a muna bauta a makamu islam mu dawo iman a muna iman mu dawo iman an gane kullum zai zama ana ci gaba ana ci gaba Allah mana jagoranci iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in na'in
اهدنا الصراط المستقيم
اهدنا الصراط المستقيم Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya a in aka ce ihdina ay zidna hidayatan Allah ka ƙara mana shiriya wa ajinna alaiha kuma ka dawamar da mu akan shiriya ne ita wannan shiriya tutlaqu ala dilala wa tabayyin wato ana cewa ai malam wani ne shirye da shi ma'ana shi ne bayyana masa hanyar shiriya a gane wanda ya bayyana maka shiriya a hanyar shiriya ma to ana kiran shi a wannan wanda ya shirye da kai amma hakikanin shiriya wa yake shiryarwa Allah tabaraka wa ta'ala an ce shiriya yadda take kamar wato kofa ne wanda take da kwado a waje sakata a ciki shi Allah shi ke jan sakata malamai da annaba su suke bude kwadon waje to su kokarin su bude ba kwadon waje amma idan sakatan ciki yana yana an sa sakatan kaza ba abin da zai shiga kofin ba ta buɗe ba saboda haka mai jan wannan sakatan bayan kuma shine Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka iya kokarin malamai da za su yi ba yadda suka iya in Allah bai yanzu ka shirya ba yanzu a ga wani maimakon ya zo nan a yi tafsirin alkur'ani ko ya je inda ake tafsiri to ba zai iya ba sai dai zana cikin mata ya sa fim ana kallo lalata mugal shi a ramadanan ma ba zai abu da zai amfani shi ba ballantana in ba ramadanan ba saboda haka wanda zai ga Allah ya ce muke shi ya zo masallaci ya zauna yana faruwar maganganun Allah wannan Allah yana so shi saboda haka muna roƙon Allah ihdinas siratal mustaqim ka ce sirata wato yana daukan musulunci ma'ana sirata shine hanya mustaqim daidaitacciya in ka da siratal mustaqim in ka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne siratal mustaqim shi ke kai idan ka ce qur'ani ne siratal mustaqim kaide idan ka ce musulunci ne shi ne siratal mustaqim kaide duka siratal mustaqim ne hanya madaidaiciya Allah ya tabbatar da mu akan wannan hanya madaidaiciya Allah ya kuma da Allah na siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
صراط الذين أنعمت عليهم وتولن وتحير ودنجا أنعمت عليهم وتقيم أفريق hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su صراط الذين أنعمت عليهم wato to su waye ne an'amta alaihi ina ji qur'ani ya sake faɗa mana waman yuti billah
bismillahir rahmanir rahim wa man yuti billah war rasul fa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim fa أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
Allah yake cewa man yuti billah duk wanda yayi wa Allah biyayya duk wanda yayi wa Allah biyayya war rasula yayi wa annabi Muhammad biyayya wato wasu abubuwa wato wasu abubuwa guda biyu ba sa idan ka ga aqimu salata za ka ga an ci zakata ku ba da a fere sallah sai a ce ku ba da zakata idan ka ji ku bi Allah to za ka ji ku bi manzon Allah ma'ana wai in ka ba ɗaya ɗaya ku haye saboda haka idan mutum wato ya ji Allah to ya ji annabi Muhammad dama kuma sai ka ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mun maka yadda zaka ji Allah to Allah ya ce wa man yuti Allah duk wanda yayi wa Allah biyayya war rasula ai wa annabi Muhammad biyayya Allah ya ce ulaika ma alladina amanu alaihi wayannan suna tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima kamar an tambayi Allah suwaye ne waɗanda ka musu ni'ima sai ce minan nabiyina annaba su ne na musu ni'ima su ne manya manya wanda suka samu ni'ima a cikin su akwai ulul azmi na rusuli akwai manzannin tukuna dari uku da goma sha uku akwai ulul azmi na rusul su biyar wannan su ne manya manyan waɗanda Allah ya musu ni'ima ga sauran annaba guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu to wannan su ne waɗanda Allah ya musu ne ni'ima na nabina wasu siddiqina da kuma siddiqai sai na abubakar siddiq kenan da sauran sahabban manzon Allah gaba ɗayan Allah ya kara masa yadda. Minan nabiyina wa siddiqina wa shuhada'i da wato shahada wanda suka mutu a fagen fama na yaki da kuma hanyoyin shahada ne suna da yawa suna da yawa har mata da suka rasu a wajen aihuwa su ma shahada ne wanda ciwon ciki ya kashe shi ma shahada ne wanda katanga ta faɗa masu ko ya mutu a cikin ruwa har asibiti na mota ma malamai sun ce duka wato shahada ne saboda haka hanyoyin shahada suna da yawa to wa'inan shahidai duka duk mutumin da ya cika a hanya mai kyau to yana cikin wato wannan karafta yana cikin wato wannan rukuna ta alheri wasu salihin da salihan bayi yan uwa kada fa mu fita daga wannan waje misalin an ce minan da biyu na kaga ba ai da za ka zama annabi wannan mustahili ba zai yi ka zama annabi ba to siddiqina ma a irin wannan zamani namu sai a hankali to to amma ka dage cikin wasu a dage wasu talibina eh a zama ko cikin shahidai irin ko kuma cikin salihan bayi dai saboda wannan wato wato runduna ce karabka ce wanda Allah yake son Allah yake son su Allah kuma ya zaɓe su eh to a siratul ladina an'amta alaihim to daga yau in kana sallah da kaji kace inna siratal mustaqima صراط الذين أنعمت عليهم وأن الله سبحانه وتعالى يسمي وإلا أنما سمي وإلا الله مسلمين لتسيك بسالة والكالين سمي كثير سوء الله شو يدك يسنع أتفرش سوء الله يسوء سوى دعا بداري أئير غوالي وشارع وقيل وسمع لما سكتي هم الأنبياء خاصة أنبا أكيد في سمكري wakila aka ce al-muradu bi ashabu Musa aka ce a sahabban annabi Musa ne wa Isa da annabi Isa kawai tarihi wa nafsi kafin tantance abubuwa kuma a shafe su kafin kuma a yi nafsin wato addini na kuma gaba daya da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam idan an ce ni'ima to yana shafar kowace irin ni'ima dan neman Allah ba su da iyaka Allah yake cewa wa in ta'udu ni'matal lahi la tuhsuha amma idan an lura da wato jumlolin ni'ima to gaba ɗayan sun kasu kashi biyu akwai ni'imar duniya akwai kuma ni'imar lahira ni'imar wato a yace wal awwalu imma wa hadith imma wato ni'imar da Allah ya maka baiwarta wato ta rayuwar duniya au kasbi ko kuma ni'ima wato na tsorori wanda nema kai wal wahabi wanda baiwarsa aka maka imma ruhi ma'ana kaman busa maka rai wannan ni'ima ce wanda Allah ya maka bai shawarce ka ba kawai ya maka ita kyauta ka tashi garinka a raye wata bini bil aqali kuma Allah ya kawata ka da hankali ya baka hankali ka zama mai hankali wannan babbar ni'ima ce wanda ya kamata mutum ya rubuta ya gode wa Allah wal fani Allah kuma ya baka fahimta in an yi magana kana gane wani sai a ta bayanin ba zai gane ba a ta bayanin ba zai gane ba yanzu in ban da rashin rabo yaushe annabi Muhammad zai zo yi bayani wai ba gane ba to kai wa zai ma bayani ga gane to da haka wanda ma ya ga ya zo bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma malamai sun mar bayani amma ya gane to wanda ya gode wa Allah eh shi ma Allah yana so shi wanda ke da kuma tunani wanda shi ma ni ba da cikin niyoyin Allah wanda zaka ga awana ba shi da tunani ma'ana ba da kira ko yana da hankali in dai ba tunani ko zai zo duk abin ya zama ne bai cika ba to Allah ya baka tunani wanda yake da furci to wannan ni'imomi ne wanda Allah ya maka kwandala baka biya ba kuma ba wanda ya biya maka akwai kuma ni'ima jismani wanda Allah zai baka wato a a jikin naka da kuma karfi da lafiya da cikar gabanka to wannan kenan sannan akwai ni'ima kuma kasbi wanda ita kuma neman ta ake a nan wajen ya kamata a sa hankali sosai wato akwai ni'ima kasbi wanda ita neman ta ake shi ne ke kadaskiyatin nan kamar tsarkake rai tsarkake ranka to wannan nema za ka yi tsarkake ranka yanzu kaga tutawa mutum ya tusa wa kansa son Allah son manzon Allah to wannan abu ne wanda mutum sai yayi kokarin neman sa in ba haka ba to soyayyen zukatanka son kaza son kaza son kaza sai ya hana ma son Allah sai ya hana ma son manzon Allah sai ya hana ma son Qur'ani to amma idan mutum ya dage da ayyuka wanda suke gyara zuciyar mutum musamman waɗanda bayan Allah suka zo mana da su to lalle lalle mutum zai samu karfin zuciya ya zama ta yi ado da dabi'u masu haske irin na annaba da sakirai ta mutanen baya. To wannan shi Allah ya samu dace Allah ya ce mutum a sai aya ta gaba a wayin magdubi alaihi wato banda waɗanda aka yi fushi da su wala zalin banda kuma matattu idan an ce maghdubi alaihim wato yadda siyakin maganar ya zo siratal ladina ana amta alaihim wanda hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su kai Allah to nan kuma da sai a ce غير الذين غضبت عليهم banda waɗanda kai fushi da su a saboda shi fushi mummunan abu ne to ba a dangana wa Allah mummunan abu ba a dangana wa to na kama sai ya koya mana sai ya ce ghairi ghairi maghdubi alayhi banda waɗanda aka yi fushi da su a gane aka yi bai ce banda waɗanda na yi fushi da su ba kaga can ni'ima ai ana amta alaihim aka ce wanda kai ni'ima a gare su to sai a ce banda wanda kai fushi da su ba banda waɗanda aka yi fushi da su wa ya fushi da su Allah ne amma ba a danganta masa an gane ga shi nan kuma da yawa a cikin alkur'ani inda a nan annabi ayyuba ma yana faɗa ku
بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب
tabbace masani cutan kaga a hakikanin wanda yake daura wa rashin lafiya waye ne Allah tabaraka ta'ala kuma wanda yake warkar da kai waye ne Allah amma kaga sai ce masa ne ce ba shedan ne saboda ne ai mummunan abu amma kuma idan kyakkyawan ne kuma a ce su annabawa sun san ladabin magana da Allah in kyakkyawan ne kuma sai su dangana wa Allah kanan annabi Ibrahim yana cewa wa idza maritu fa huwa yaskin idan na rashin lafiya wa yake warkar da ni Allah yake fa huwa yaskin shi yake warkar da ni to wannan shi ne can in ka dauka a sayyidina Khadir shi ma yana faɗa da aka zo wato maganar fasa jirgi a na wato wato tun farkon iska iska ce wacce take da matukar muhimmanci a muyi ta sabila da ilimoma da yake cikin ta yana daga ciki wato shi annabi wato Musa babban annabi wanda annabawa biyu su suke gabanta a matsayi a wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Ibrahim amma banda su kowa a cikin halittar Allah a bayan sai amma har da haka saboda Allah ya nuna shi ne Allah Allah ya ce masa akwai wani bawa na ka je kai karatu a wajen sa da aka turo shi ya taho ya zo shi wajen hajar wanda kadar ina ittifaqin malaya ba annabi bane waliyi ne cikin waliyan Allah waliyi ne cikin waliyan Allah amma ga shi an turo ul azmi min rusul ya zo ya karatu a wajen da ya zo قال موسى هل أتدلك على أن تعلمني ما علمت رشدا؟ كرمك الله نازو كراتوني saboda haka ina tuna Allah a ɗauke ni a almajiranta ina so cikin abubuwan da Allah ya sanar da ku kuma a taimaka ya zanta an sanar da ku sai ce in na kalantar tsari a wai ba kai ba za ka iya haƙuri ki da ba ba zai biyu ba za ka iya haƙuri ba wa kai fa tasbiru ala ma lam tusibu kuma da ayyuka za ka yi haƙuri da abin da baka sani ba kai ba za ka iya sai ta kai haƙuri za ka same ni mai haƙuri duk abin da na ga kayi ni ba ruwana ba ruwana ni kawai na zo yin karatu sa ta jirgin insha Allah kafiran wala afirka ba abin da kace yayi shi zan yi abin da baka ce da yayi ba ruwa to shi sai yin sai yace to idan ka bi ni fala tasalli an shay hatta uhriza min zikra kar ka tambaye ni komai yadda ni nace ma ga yadda abin duk abin da ka ga nayi to kar ka tambaye ni me yasa ne kawai kun shi kike rafar alaka hatta ila ya ba ki tafi ne suka tafi suka je suka shiga wato a jirgin ruwa suna cikin tafiya a tsakiyar kogi sai ya ɗauko guduma sai fasa kwale-kwale shi halayen motsa a harasta da suwayin ala da ƙabila ta ne ha yanzu ka fasa jirgin don mutane da ke cikin jirgin su nutse ka zo da wani abu muna abu mai ƙarfi haka fita wai alam aqul innaka lan tastati ma ita ba wai dama ban ce ba za ka iya hakurin tafiya da ni bane sai ce da da Allah ya hakuri wallahi na manta ne mantawa ne ya hakuri sai da shi da ba kuma muje suna da biya ba sun tsaka kwale kwale sai ga wani yaro kyakkyawa sai na kadir yana ganin yaro sai kwantar da shi ko sai yanka annabi musa ya ce kai a ƙasar sanar da iya tambaye mu kaga ji ta sha na wara wai yanzu ka kashe rai ba rai ta kashe ba kawai yaro shi dama balagagge ne ka ce yayi wani abu amma yaro bai wa Allah komai ba ka kashe shi sai ce wai kai kan ban ce maka ba za ka iya tafiya da ni ba ban faɗa maka ba sai ce tulala wannan ya zama na ƙarshe ke in dai na sake maka wani abu to kawai ka ka iya saka kure amma yanzu kai abu wato nan abu da nake nuna mana wato akwai haƙiƙa da gaske tana akwai kuma shari'a tana nan ita shi annabi Musa yana tafiya akan zahirin shari'a saboda haka duk abin da ya ga ya saba wa zahirin shari'a ba zai iya shiru ba dole zai magana shi kuma wannan yana tafiya akan doron hakikalin lamari saboda haka duk abin da ya yi shi a wajen shi ne shi kuma wannan a nashi abin da ya sani da an saba shi saboda kowa yana kan iliminsa na kawo wannan saboda mu gane abubuwan suna nan daban daban kuma suna tafiya tare shi kenan suka yi suka yi gaba bayan sun yi gaba sun zo wani gari suka nemi mutanen garin cewa da ala afirka su a ba su inda za su kwanta a ɗan ba su abinci mutanen garin suka ce tab ba mu san kuma haka kawai irin yadda zamani ne ya zama zamani a nan ba yau ake cewa zamani ya zama zamani ba ba yau ake faɗa ba kawai mu soke ku hada ba ku wajen kwanci hada ba ku abinci ba na bare yake na haka suka kwana iska na kada su haka dai abubuwa dai ba daɗi suka kwana a gani ga ni ma ga shi abu ba ta a shi gari suka ce to kai mu tashi mu dai yanayin garin nan ba shi sun taso suna tafiya sai ga wata katanga za ta faɗi ta mutanen wannan gari sai na kadir sai yi maza sai je dafa wannan katanga ya miƙar da ita. Da ya miƙar da ita sai ci kai laushi ta lafi ka kaya na wannan aiki ya kawo da biya mu. Tun da bijiya ba a ba mu abinci ba, ba a ba mu wajen kwanciya ba, kuma yanzu za mu ma mutu wani aiki kyauta. A nemo wato da biya. Sai ce to nan za mu rabu. Nan za mu rabu. Tunda na yi na yi zai zama karo mai haƙuri kai. amma dai kafin rabuwa zan baka duk labarin abubuwan da baka iya hakuri a kan yace ka ga wannan wato kwale-kwale da ka gana fata ci yace wato hangowa ne cikin abin da Allah ta baraka ala ya nuna min cewa sarki na wannan gari ya aiko fadawa su bincika inda an samu jiragen ruwa masu kyau to lalle a kwace ya zama na sarki ya zama mallakan sarki mallakan gidan sarauta to kuma wasu miskinai ne suna neman abin da za su cire wannan fare-fare shi ne sai na fatata muna sauka ba ga an zo an duba ba da aga a tana fashe shi ne sai aka ce a wannan tumban ne sai aka bar mu kayan to kuma yanzu Musa kana maganar nitsewa ni kake magana kana yin maganar nutsewa ka manta ka manta mamarka ta sa ka a cikin wato akwati aka jefa ka a ruwa lokacin can baka nutse ba sai yanzu kake tunanin za ka nutse a ruwa mun zan zai na kada har yanzu yana har yanzu yana har yanzu nan duk mutumin da ya haddace qur'ani to ya tsaita da kadir ko ya sani ko bai sani shi alƙawari ne duk mutumin da ya zama hafizin Qur'ani to sai ya zo ya gaishe ka saboda haka zai zo a sifar da ba lalle ka gane shi bane ko gaisa lafiya lafiya ce ba ga zo gaishe ka da shi ne da shi in dai ka hadisi Qur'ani yana nan har yana da cikin waɗanda Allah ya ba su nisan kwana yace abu na biyu na kashe yaro na masu gagara hakuri yace yaron iyayensa mutanen kirki kuma an nuna min cewa idan ya girma shi kafiri zai zama to kuma suna son shi za su biye masa kuma za su halaka zama kafirai su mutu ba imani shi ne sai na yanka dan Allah ya canja musu insha Allah dan Allah ya canja musu wato da wanda ya fi wannan alkhairi kuma yanzu kana zancen na yi kisa ka manta ba kitse da wani ba isra'ila suna faɗa wa kaza mu na ba ala alai kamare shi ya mutu sai ma ka irin wannan yace sannan na na ƙarshe wanda wanda na aikata na miƙar da katanga wato wannan katanga ta wasu marayu ne baban su kuma salihin bawa na gari ya ji Allah yadda ya kamata shi ne akwai dukiya wanda ya koye ta a cikin wannan katanga wanda in katanga aka bari ta faɗi mutanen gari sa ga wannan dukiya sun ɗauke ta to shi sa sai na yi maza sai na ne da wannan katanga saboda dukiyar ta zama a tsare a kiyaye idan suka girma dama za a sanar musu da dukiyar kuma kana zancen a biyari ka manta ka manta wasu yayan annabi shu'aibu sun zo su mata guda biyu bakin rijiya ba yadda za su yi su shayar saboda an riga an gama shayarwa kuma an rufe rijiya rijiyar dama sai an samu mutum arba'in majiya ƙarfi suke ɗauke marfin rijiya sai zama su wayannan 'yan mata idan aka zo masu ƙarfi suka janye aka shayar da dukkan dabbobi sai a rufe wannan ruwan da ɗan sassauka a ƙasa wanda ya zuzube shi dabbobin suke sha to bayan an gama wannan duka da ka zo ka samu ƴan matan sun zuwa shayar da dabbobin su babu yadda za su yi kai ka ɗage wannan marfin rijiyar kai kaɗai kamiyar gefe da kamiyar gefe ka jawo ruwa ka shayar da dabbobin su suka tafi gida suka faɗa baban su cewa ga sun ga wani mutum ga ƙarfi ga aiki mutumin kirki ya baba a ɗauke shi aiki a dawo da shi ya zama ɗan gidan nan da suka zo suka gaya maka cewa ka zo babanmu zai saka maka ya biya ka ladan aikin da kai ne kace kace kai kayi dan Allah to dai yanzu za a biya ka ita ka Allah ya wuce haka aka suka rabu wato wannan wani darasi ne mai girman gaske shi Allah yana ajiye abin da inda ya gada kuma ba mai ce masa don me haka shi haka yake wani wanda kare na wanda ba kuma sai ga Allah ya ɗaga shi ya zama wani abu wanda kake gani ya tantance abu sai kuma Allah sai ya ajiye shi ba zai ba shi haka Allah yake rabon kayayyaki Allah ya samu dace amin Allah ya mana jagoranci to duk wani abu to shine ana wajen ayar abin da take faɗa mana na yace fa arattu an aiba sai na so in aibata wannan jirgin kaga saboda aibi ne sai yace sai na so na aibata nan kuma wato da ke katangar shi bai ne da katangar sai yace fa arada rabbuka saboda abu mai kyau ne sai dangana wa Allah tabaraka wa ta'ala cewa Allah shi ne sai saboda haka duk abin nuna ba a danganta wa Allah za ka ji Qur'ani da ma an sani illa shaytan asra kuma an sani illa shaytan ma ba wanda ya manta da ni abu sai shaytan saboda man ga mummunan abu duk abu mummuna ba a danganta wa Allah sai kyakkyawa tare da kuma kullum min indillah komai daga Allah ne tabaraka wa ta'ala لا تعمل شيء لا ما جاور شيء لا باع البركة من القرآن لا قارا ما سمع على ثم جعل ثم بعين على عليه بركة من جعل سلام Asha Allah, da shi goma ga annabi sallallahu alaihi wa ba ku tambaya da kuma da minti biyu.
A shi kamar nan shahada ina. Na. Da yi irin haihuwa ta tafi ko kuma wanda mutane ya kona ko ta da labarai wannan don da alal misali a ce mutum kafura ce ko kuma zina ce ta samu wannan kishi cikin hannu
Wato a duk abin da ta ji za a samu sakamako a lahira. Yana bayan mutum ya ce da la ilaha illallah Muhammadu Rasulullahi idan mutum ya ce da wannan abu ma'ana musulmi to zai amfana da wancan bulon da ake faɗi amma in je ba musulmi ba ne ta aje ta yi layin waya ba sai a za a turo ka bulon ai ba zai yi a gani sai ya ga dole ne sai an samu musulunci kuna sannan wani abu da ake faɗi yi amfani da wannan ce. To ita ma haka duka ya danganta wato in mutum ya yi abin ta hanya mai kyau a gari shi ne ke da wannan alkhairi da ake ba amma in dai ta hanyar mummuna ne ai da zai ba
alaikum salam
yace mace ne ne wanda cikin ya girma ne wata ma to wasu malamai suka ce idan mace cikin ta yana duk da aihuwa duk da aihuwa sai ya so wani jini yana ta jinta ko wani ruwa yana ta jinta musamman in jini ne yana ta jinta to ana irga wannan jini a matsayin jinin aihuwa jinin jini shi ne ke jin da saura ka yana cikin hukuncin jinin jiki ba da sallah ba ba da dukkan sauran ibada ba amma da sharadi idan abin yana da da aiki an gani amma idan ya rusu a cikin wata uku ne wata hudu ne a to wannan jinin ko da a nema masa hukuncin sa dan haida ne da akwai mata da suna da ciki masu na haida su ci ce in kuma jinin cuta da shi kuma wannan zai hana dukkan ibada to wannan shi ne da ka ana ba farin ruwa ai bai da abuna bai da wannan hukunci ne kawai da amma jini ake magana dan daga dan ce jini amma in dai sunan shi ruwa a to wani kala da shi ba ne Allah ya kawo mana shi. Allah ya kawo mana shi. Allah ya kawo mana shi.